بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Yau Litinin sha takwas ga watan Sha'aban, hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar daidai da sha shida ga watan Jun shekara ta dubu biyu da sha hudu. a ci gaba da karatun littafin ɗariƙul janna fi takhrij a hadisul buguya na abi abdurrahman aldosowi ismail akibo ahmad jibril allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi in ba manta ba muna ƙarƙashin babin da ke bayani akan haƙoƙin miji akan matar shi Malam ya ce wa ƙalar rahimahullah, Malam Ismail ɗan Abu Bakar, Allah maɗaukakin sarki ya ji ƙanshi ya ce, Wa ƙala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce, Ittala'atu fil janna, ya ce ya leka aljanna ko kuma an bayyanar mai da aljanna. fa'iza a ƙallo ahalu hannisa sai annabi ya ga mafi ƙarancin ’yan aljanna mata ne. Faƙultu annabi sai ya tambaya da cewa ainan nisa, ina mata suke, ƙwala sai aka ce da shi, shagala hunnal ahmarani, jajaye guda biyu sun shagaltar da su, azzahabu wa za'afaran. zinari da kuma za'afarani mun gano wannan da kyau ko waɗannan jajaye guda biyu su ne abin da suka shagaltar da su wannan hadisi shine na ɗari da ishirin da biyar daga cikin jeren giyan hadisan wannan littafi rawahu ahmad min hadisi abi umama ahmad ne ya ruwaito wannan hadisi a ruwayan abu umama ya'ani alhulli abin da ya hana mata shiga aljanna shine kayan kwalliya, kayan morewa, dankin ɗaki, wa musabbagatu thiyab da kuma tararrun tufafi, tana son ta riƙa sa les, ta riƙa sa shadda bugaggu, tana shaƙatawa tana abin ta ga dama. Waɗannan abubuwa su suka haifar mata da matsala, maimakon ta tsaya bin Allah sai duniya ya ja ta, ta wannan su suka kai ta suka baro ta. Ƙultu Mala Akibo ya ce za'ifin jiddan, wannan hadisi mai rauni ne ƙwarai da gaske, bal munkaru ne ce kai wannan hadisi ma munkari ne, kun gano wannan da kyau ku? Mala ya ce an ho Ahmad, al'imamu Ahmad ne ya fitar da wannan hadisi, a lamba hadisi na dubu ishirin da biyu da ɗari biyu da tamanin da shida, min hadisi abi umama marfu'an a hadisin da abu umama ya ruwaito daga annabi. wa sanaduhu wahin bi marra mala yace hadisin kana kallon shi hadisi ne daga zaran ka kalle shi kaga hadisi mai rauni kun gano wannan da kyau ko kuna hada ido da hadisin kawai kaga rauni mala yace musalsalun bi du'afa wal muttahamin hadisin cike yake da masu rauni da waɗanda ake tuhuman su ina fatan mun gano wannan da kyau cike yake shakare da irin waɗannan mutane Mala ya ce mutum na farko Al-Huzail bin Maimun Al-Kufi, akwai wani mutum mai suna Al-Huzail ɗan Maimun Al-Kufi wa huwal ju'ufi ghairu ma'aruf, Mala ya ce ba a san shi ba. Yanzu an samu jahala tun a karan farko ko? Ko wannan kaɗai shi ne illan hadisin na an samu matsala. Na biyu, Mutarrahun bin Yazid, akwai Mutarrah ɗan Yazid da ifun ittifakan dukkanin malaman jarhuwar ta'adil sun haɗa kan cewa wannan mutum ne mai rauni. sai Ubaidillahi bin Zuhar wa huwa al-Ifriqi da ifun wattahamuhu ibn Hibban ibn Hibban ya tuhumce shi da ƙarya wa Ali bin Yazid sai Ali dan Yazid da ifun aidan shi ma mutum ne mai rauni kamar waɗancan na baya wakaza akhrajahu Hamnad fisya bin sirri Hannad ɗan sirri ya fitar da wannan hadisi fi zuhud a cikin littafin shi a zuhud a lamba na ɗari shida da uku min ɗariƙil muharibi ta hanyar almuharibi an al-mutarrih daga al-mutarrih bihi shi ya kawo hadisin shi ganshi mutarrih mai malamai suka ce game da shi da ifin ko ittafaqu ala da'afihi duk sun hada kan cewa mutum ne mai rauni وقد أخرجه أحمد مطولا هكذا ما ليش الإمام أحمد يبتد شي da dogon isnadi kamar yadda zamu matani kamar yadda zamu karanta shi anan yace min hadisi abi umama a ruwayan abu umama qala yace qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi yace dakhaltul jannata annabi yace wai aka ce ya ce ya shiga aljanna fasami'tu fiha khashfatun bayna yadayya sai na ji takon takalmi a gabana fa qultu ma haza sai ya ce waye wannan a gabana yake tafi qalu bilal qala sai malaika jibril ya ce ma annabi bilal ai bilani kun ga wannan ruwa mai wannan bayanin ya tabbata ya inganta don dama su masu ƙera ƙarya wani lokaci sukan ƙera abunsu ful ɗan yayi wani lokaci kuma za su kalli wani mai kyau ne sai su rarrage ko su ƙaƙƙara ko su canza mai samfari ina fatan mun gano wannan da kyau ƙala sai ce fama baitu ai sai na ci gaba tafiya fa'iza aksaru ahalul jannati fuqara sai annabi ya ga mafi yawancin ’yan aljannan nan tarakawa ne na almuhajirin, talakawan muhajirai. Mun gano wannan da ke ku, wazararil musulmi na da ’yan ƙananan ’ya'yan musulmi da suka mutu ba su balaga ba. Walam ara ahadan aƙallu min al'agniya wan nisa, sai annabi ya ga waɗanda suka fi kowanne ƙaranci cikin ’yan aljanna. ba irin mata da kuma mawadata, masu me kenan, masu kuɗi. Ƙilali, sai aka ce da ni, ammal agniya, amma su waɗannan mawadata da baka gansu ba, fahum hahuna bilbab suna can ƙofan aljanna, yuhasabuna ana masu hisabi wa mai ko suna ana bi ana masu bincike ana cikin ɗin abubuwan kuna sai komai ya yi balansin sannan za su shigo wa amman nisa amma su mata fa'alhahun al'ahamarani abin da ya titsiye su daga shiga aljanna to jajaye ne guda biyu a zahabu wal harir zinare da alharini mun gano wannan ayin kana son ka yaudari mace ka rike waɗannan abubuwa guda biyu to ta shiga uku haka ne in ka ɗauki zinare a matsayin kayan ado in ka ɗauki zinare a matsayin kuɗi mace ta shigo hannu alhari ne kuma dama ita kullum abin take nema kenan ko dai ta gyaran ɗaki ko ta gyaran jiki ko ba su ba ne wannan su ne matsalolin mata wannan su ne matsalansu قال يجي ثم خرجنا من أحد أبواب الجنة الثمانية wai annabi ya ce sai suka fito ɗaya daga cikin ƙofofin nan guda takwas falamma kuntu indal bab yayin da ya ce na zo dab da ƙofa a taitu bi kuffatin ko fawada'atu fiha sai aka zo da kiffa wani irin ma'auni ne wanda yake da baki biyu kun gano wannan sai aka zo da ni aka zo da wannan ma'auni sai aka ɗaura ni a jikin sikeli dama sikeli ba ba ɓangare biyu yake da shaka ba wa wada'at ummati fi kiffatin su kuma al'umma annabi sai aka ɗaura sa ɗaya ɓangaren farajahatu biha annabi ya ce duk sai na rinjaye su summa utiya bi abi bakar radiyallahu anhu annabi ya ce sai aka zo da sayyidina abubakar fawudi a fi kiffa aka ɗaura shi a ɗaya ɓangaren ma'aunin waji a bi jami'i ummati fi kiffatin aka zo da dukkanin al'ummata abubakar da umar da usman da kowa ma suna ciki aka sa sa ɗaya ɓangaren fawudi'u aka ɗaura su fara jaha abubakar radiyallahu anhu abubakar rinjaye su baki ɗaya waji a bi umar sannan sai aka zo da umar fawudi a fi kiffa aka ɗaura shi a ɗaya ɓangaren ma'auni waji a bi jami'a ummati aka zo da dukkan al'umma na usman da ali duk suna ciki fawudi o aka ɗaura su a ɗaya ɓangaren faraj jiha umar radiyallahu anhu umar rinjaye su baki ɗayansu wa uridat ummati rajulan rajulan aka rika zuwa man da al'umma na mutum ɗaya bayan ɗaya faja'alu yamurruna suka rika wucewa a gabana fastaba'at abdurrahman bin aufin shi abdurrahman dan auf sai yana tafiya laƙaƙi laƙaƙi bai ji yayi jinkirin zuwa summa ja'a ba'adu al-ilya ba'du yasin bayan na yanke tsammanin kaman ba zai zo ba can sai gashi ya zo fa qultu nace abdurrahman faƙala bi abi wa ummi ya rasulallah ci na ba da fansan iyayena gare ka ya manzan Allah wallazi ba a saka bil haq ina ma rantsuwa da Allah wanda ya aiko ka da gaskiya ma khalastu ilaika hatta zanantu anni la anzuru ilaika abadan ce wallahi ban samu daman zuwa gare ka ba da ƙyar na kuttu dan sai da nazaci ma ba zan ƙara haɗuwa da kai ba har abada illa ba'adal mushibat sai bayan da na wahala abubuwa suka yi min tsanani na tsoba dogo qala sai ce wa ma za ka meja maka wannan matsala qala ce min kasarati mali sau da yawan dukiya na uhasabu wa umahisu ana man hisabi ana binciken keke da keke kan dukiyan ya ce abin da kadai ya hana ni tahowa kenan kun ji asalin da hadisin yake da tsawon shi baki ɗaya. To sai malam ya ce wa hazal matan, wannan matani na hadisi kada a share haithami fi zawa'id. Haithami ya yi ishara a kan shi a cikin zawa'id ilan nakara allati fiha. Akwai nakara a cikin shi. Jama'a nakara a ina ke samun nakara. A matan yake samun irin wannan nakaran. To malam al'imam al'aithami a cikin majmu'ul zawa'id ya ce a cikin wannan matan akwai na kara sai ce unduru ma ya ƙulu fi haƙƙi abdurrahman bin auf ku kalli abin da aka faɗi a ciki don ganin da matsayin abdurrahman ɗan auf ku gano wannan wa huwa min al'ashara al-mubashiri na biljanna ya daga cikin mutum goma wanda aka yi mabushara da aljanna wanda an aka bude kiyama su ne ɗiban fari amma jiyan da aka zo da wannan magana a ciki shi sa magana mutum ko daga nan yake gano yana da me ya da nakara ina fatan mun gano wannan da kyau faƙala ya faɗa a lamba na dubu sha hudu ɗari uku da tamanin da bakwai ya ce wa ma ya dullo ala da'afi haza yana daga abin da ke nuna raunin wannan hadisi anna abdurrahman bin auf cewa abdurrahman dan auf ahadu ashabu badar ɗaya daga cikin mutanen badar ne. Kun ji ɗaya? Ko da bai cikin mutum goma ‘yan aljanna to su ɗiban fari ne ‘yan badar. Wal biya kuma ya je sulun biya da Allah ce laƙadar radiyallahu anil mu'mini na iri bayi unaka ta ta shajara yana ciki. Wa ahadul ashara al mubashshari na biljanna yana ɗaya daga cikin mutum goma da aka yi mabisharan aljanna. Wahum afdalus sahaba kuma ya daga cikin mafifitan sahabbai walhamdulillah amma ku ji magana da aka bari an ce wai har ya yanke tsammani da aljanna wannan da aka ake gano na kara kai tsaye ko da wa'azi mutum yake ko yau ya ce wani mutumin kirki ne gobe sai zai ce mutumin banza ne bai faɗi dalili da zai zama karɓaɓɓe ba ba ƙara yadda da maganin shi ba za a ce yarwil manakir kuna bayyana wannan da kyau ko sa mafi yawancin malamai da zaka ji suna surutu mafi yawanci a duniyar malaman hadisi ana ɗora su a skeli za su zube ina fatan mun gane shi yasa kafin kai magana ka yi me kai bincike in ba ka ba za ka kife kife wanda baran da za ka miƙe Allah shi kyauta Allah shi kiyaye to shine sai malai ce fa hadi nakara zahira fil matni wannan nakara din ya bayyana karar cikin matani mutumin da ya je badar an ce yan aljanna sawun farko kuma an ce zai shiga aljanna daga karshe wannan irin magana ne kuna gano wannan da kyau ko wanda ya je hudaybiya wanda annabi ya hau mimbar ya kwaso su su goma ya ce yan aljanna kuma ana ruwayan irin wannan maganan game da su malice wa kadar tubi'a ali bin yazid haza hakika an samu wanda ya mara ma ali dan yazid wajen ruwayan wannan hadisi inda tabarani sai dai mala yake cewa lakin ta ba'ahul walid bin jamil ya ce walid dan jamilu ne ya goya mai baya wa huwa da ifin aidan shi ma da ifi ne wakazan rawi anhu haka ma wanda ya ruwaya daga wajen shi shi ma da ifi ne sune sadaqatu bin abdullah as-samin bal kad yakuna sharran minhu ya ma fi shi sharri shi wanda ya mara mai bayan kaga da ma bai mara mai baya ba da dami da da sauki mutum ne ya saci kaza sai ya shiga motan yan wiwi sai aka kama su kaga hukuban da za a yi mai yanzu ya wuce na me na sadar kaza mun gano wannan Allah shi kyauta wa alaihi fala ya taqawwa bi hadhihi mutaba'a malice sakamakon wannan bala'in ko to ba za a samu wanda wannan ba zai karfafa hadisin ba da irin wannan mutaba'ar wa khasatan ma qiyamin nakara az-zahira fil matni malice ballantana ga wancan nakaran da ya bayyana cikin matanin karara ina fatan mun gane akhrajahu at-Tabarani Tabarani ya fitar da shi a lamba na 7923 an abi umama aidan marfu'an walahu shahidan aidan inda Abdurrazzaq inda al-Jami a lamba na 20116 bab al-Harir wal Dibaj a babin da ke bayani akan alharini da dibaj wa aniyatiz zahabi wal fidda kuma bayani akan kwanukan zinari da azurfa من طريق الحسن عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ أهلك كن الأحمراني wai annabi ya ce abin da ya hallaka ko mata wasu jajaye ne biyu azhab wa za'afaran zinare da za'afarani ya'ani annisa yana nufin mata ba abin da ya hallaka su sai wannan gano nan ka je gani mace kan anko za ta iya kashe aurenta fa haka ne ko ba ka bane kan ɗinki ba a mata ɗinkin sallah ba zai daga sha'awaranta kan wannan da wannan hadisin ya inganta ko to da ya zama kwalliya gare su amma cin da bai inganta ba bayan da za a danganta manzo Allah ƙarya Allah ya sa mu dace mala ya ce wa fis sanadi illatani a cikin isnadin wannan hadisi akwai illa biyu al'ula na farko al-ikhtilafu fi sama'il hasan an abi hurairah malamai sun yi saɓani anya koma Hassan ya ji wannan hadisi daga Abu Huraira? A saniya na biyu jahalatar rawi an al-Hassan, wanda ya ruwaya daga al-Hassan ɗin ma ba a san shi ba, fa innahu mubhamun malice an zo da ibahami, shi kuma ibahami ba a karɓan shi, la tuqbalu riwayatul mubham walau ubuhima bi lafzi ta'dil. Kun gano wannan? Duk hadisin da aka zo a cikin isnadin shi aka ibahami, ba a karɓa ko da an yi ibahamin da lafazin da ke nuna cewa wanda aka ɓoyan wani mutumin kirki ne. Wa illati salisa aidan, Mala ce illa na uku har ila yau, wa hiya an anatul Hassan, shi ne Hassan albasar ya yi an ana wa huwa mudallisun, shi ko mudallisi ne. Wa aure da Sheikh Muhammad Nasir Din albani Albani ya kawo wannan ruwaya rahimahullah في الضعيفة cikin silsila da ifa lamba na 5346 juz'i na 11 shafi na 570 min al-qism thani na qismi na biyu na silsila wa qala yace munkarun jiddan wannan hadisi ne munkari kwarai da gaske wa kada saha mawqufan an abi bakarin radiyallahu anhu min qawlihi yace ya inganta mawqufi amma maganan abubakar ne ba na annabi ba faqada akhraja al-baihaqi fi sha'ab al-imam al-baihaqi ya fitar da shi a lamba na dubu goma da ɗari biyar da casa'in da bakwai dubu ko an azza radiyallahu anhu annaha sami'at uzza take cewa ta ji abubakar ya kule yana ci alnisa a halaka hunnal ahamarani mata jajaye biyu suka hallaka su azzahabu wa za'afaran zinari da za'afarani amma bai ce shi ya kai su wuta ba haka ne abin da ya hallaka su kenan yau da mutumin kirki zai zo neman aure ba za a ba shi ba amma in wanda zai kawo mata zinari da za'afara ne ya zo fa za a ne za a ba shi shi ne cancanta ɗazu-ɗazun nan sai da wani ɗan uwa muka yi magana da shi ce bawan Allah ya ce na'am na ce ya labari aure ya ce to wallahi an kasa shi na ce ya kai jira kashe kasa kai ce ya iya ce kwamishina ya zo jama'a mun gano wannan ta ba don mun gano wanda da ke yi mai wawan ɗiba ya ce shiga ɗaya ya mashi shi kenan sai uwan ta ce dama ba ta son yaro ya auri ɗanta ta fi son dattijo na ce ƙarya ne da wajen dattijan bai da kokowo ba wanda zai saurare shi ina fatan mun gano wanda da kyau Allah maɗauki sarki ya tsare mana imanin mu qala rahimahullah malam ash-shaykh isma'il dan abi bakar yace an aisha radiyallahu anha qalat daga sayyida Aisha Allah ya ƙara mata yadda ta ce, Ƙala Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, annabi ya ce, Laukana min farƙihi ila ƙadamihi, da zai zama tun daga kan miji har diddigen shi sadidon, wani ruwan ciwo na dalalowa, falahisarhu matan mutum tana share mai, ya kashi ta wanke ta kwashe ta zubar, ya fitsari ta wanke kayan fitsarin komi aikinta kenan ba dare ba rana fama addad shukurahu godiyan da ya kamata mace tema miji in tana wannan mako ba ta gama biyan shi godiyan shi ba in gano wannan da kyau ko hadisi na 126 cikin jerin giyan hadisan wannan littafi rawahul hakim qultu malam yace hadisun hasanun hadisi ne kyakkyawa mun gano wannan da kyau ko amma yanzu sai ce wata ta ɗawainiya da kai, da ranka da lafiyanka ba, ta ɗawainiya da kai, nan kuwa ka ce da za ka faɗa lalura tana maka wannan hidiman, to godiya ma da ya kamata ta yi, to ba ta gama ba, ba ma haƙƙi ba. Kuna gano wannan da kyau ko? Mata ba su san miji ba ne, shi yasa suke cewa ba ɗan goyo ba ne. Ba san shi ba ne, annabi ne ya san miji. Kun gano wannan da kyau ko? domin gashi ya faɗa. Akharajahul hakim, hakim ne fitar da wannan hadisi min ɗariƙai ne ta hanyoyi biyu, min ɗariƙi abi horera wa min ɗariƙi abi sa'idin al-khudri, ta hanyar abu horera da kuma ta hanyar abu sa'idin al-khudri. Amma ɗariƙi abi horera faƙada akharajahu fin nikah. Hanya abu horera ya fitar da shi a kitabun nikah a lamba na dubu biyu da ɗari bakwai da sittin da takwas. فقال يجي حدثنا علي بن حمأكو حمشاد العدل حدثنا محمد بن المغيرة السكري بحمدان حدثنا القاسم بن الحكم الأرني حدثنا سليمان بن داود اليمامي أن يحيى بن أبي كثير أن أبي سلمة أن أبي هريرة رضي الله عنه قال فذكر الحديث gano wannan da kyau sun maƙala aqibahu sannan ƙarshen hadisi ya ce haza hadisun sahihul isnad wannan hadisi ne wanda yake da ingantaccen isnadi walam yukharri walam yukharrij ko walam yukharrijahu bukhari da muslim ba su fitar da shi ba fata'aqabahu al-imam az-zabi fa qala yace bal munkarun yace ba ingantacce bane munkari ne wa suleiman wahin wal qasim saduqun tukallama fihi qultu Mala ya ce wa huwa kama ƙalar zahabi, wannan maganan da zahabi ya ci gyaran hakim, haka maganan take. Faƙar ƙala fihi ya haibun ma'in, ya ya ɗan ma'in ya faɗi game da shi ya ce laisa bi shay'in, shi wannan mutumi ba kowa ba ne, in ka ji malamai sun ce wannan ba kowa ba da Allah shirme ne, tasha ne, sun kashe shi ba kenan. na ba mun gano wannan da kyau ko a ce baka ji abin da wani ya ce baka ce wannan shashashin zan tanka ma ina fatan mun gano wannan da kyau malaman hadisi sun gama da wannan ilaƙiya mai sa'a wa qala al-bukhari munkarul hadis imam al-bukhari ya ce wannan a wajen hadisi munkari ne wa qala ibn hibban da'ifun yuqallibul akhbar ya ce mutum ne mai rauni yana canza magana yadda take kuna gano wannan da kyau ko ga magana yadda take saboda son zuciya in yazo sai me sai canza ta ba karban magana a wajen shi har abada ina fatan mun gano wannan da kyau ko cewa ya Allah ɗaya ne ka je wajen wani malami ya gaya maka amma ba shi ba yanzu ga mutane ba su san waɗannan ƙa'idojin ba shi sa suke sha'awar buɗe baki su magana a madadin addini to amma mafi yawancin jahilan gari su ma ba san waɗannan bayanan ba in ma ka zo kana faɗi za su gane ka za su gane sai dai kawai kai masa abin aikace kawai ka rabu da su wa yanfarudu bil maqalubat an thiqat yana zuwa ya zo da abubuwa da suke kwangwabakon baya kuma yana danganta maganganun ga amintattu kuna fahimtar wannan sai ya ɗauko magana ya danganta ga amintacce kuma ya zo da abin a hautsi ne kun gano wannan ya mai da gaba baya tsakiya ƙarshe a rasa gane inda maganan take to malama dai suka dukunkune suka watsar da shi fa alayhi fa inna hadha sanad da'if malai ce to an kalli wannan bala'in to wannan isnadi mai rauni ne dama malai ce isnadin guda nawa ne guda biyu ne ko to an kashe ɗaya amma tariqu abi sa'id faqad akhrajahu fi nikah hanyar ruwayan abu sa'id ya zo a cikin kitabun nikah aidan qabla hadisi abi hurairah a lamba na 2767 faƙala ya ce a khabarana al-hassan bin yaqub al-adal haddathana muhammad bin abdul wahab al-farra'i anba'ana ja'far bin aunin haddathana rabi'a bin uthman an muhammad bin yahya bin hibban an nahar al-abdi wa kana min ashabi abi sa'id al-khudri ce ya kasance daga cikin almajiran abu sa'id al-khudri an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu qala daga abu sa'id al-khudri yake cewa ja'a rajulun ila rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wani mutum ne ya zo wajen annabi kun gano wannan da bibinatin lahu da wata ‘ya tashi faƙala ya ce ya rasulallah hazi ibnati wannan ‘ya ta ce kada abad an ta zawwaci ta ki aure faƙala laha annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya ce da ita a tsi'i a baki baiwar Allah ke mahaifinki biyayya ke aure faƙala ta ce wallazi ba a saka bilhaq ina ma rantsuwa da Allah da ya aiko ka da gaskiya la a tazawwaja hatta takhbirni ma haqqu zawj ala zawjati har sai ka bani labari game da haƙƙin miji kan matan shi ƙala sai annabi ya ce haqqu zawj ala zawjatihi haƙƙin miji a kan matan shi, allau kana bihe ƙarha, ko da mijin zai kasance yana da lalura na gyambo, falahisarhu tana aikin goge mashi ma addad haƙƙahu, haƙƙin da ya kamata mata ta ba miji ba ta ba da shi ba. Sun maƙala aqibahu bayan wannan hadisi sai ce haza hadisun sahihul isnad wannan hadisi ne wanda isnadin shi ingantacce ne walam yukharrijahu amma bukhari da muslim ba su fitar da shi ba. فتعقبه الذهبي أيضا ذهبي يقال تشين جارن شي فقال يتي بل منكر wannan hadisi munkari ne ƙala abu hatim abu hatim ya ce rabi'a munkarul hadis ɗaya daga cikin mazajen isnadar rabi'a ne to munkari ne a wajen hadisi ƙultu mala ya ce amma ta'aqquba zahabi huna lil hakim cin gyaran da zahabi ya ma hakim anan falaysa bi musallam ba mu amince ba ba mu sallama ba li'annar rabi'a bin usman haza laysa al'amru fihi kama qala hukuncin da aka yi mai na rauni ba haka yake ba fa innahu qad ikhtilafa fihi malamai sun yi sabani ne kan shi qala yahya bin yahya bin ma'in yahya dan ma'in yace rabi'a bin usman sika amintacce ne wa qala abu zur'a rabi'a bin usman al-madani huwa ila sidiki ma huwa walesa zakal kawai ya ce dai mutumin girki ne amma bai da ƙarfi sosai wa aqrabul aqwali fihi qawlu abi zur'a haza magana mafi kusa na hukuncin da aka yi mai shine magana abu zur'a liza qala fi taqrib saduqul lahu awham yace mutumin kirki ne sai dai yana da ƴan kurakurai warawahul bazzar wa rijaluhu rijalus sahih bazzar ya ruwaito wannan hadisi mazajen da suka ruwaito mazajen bukhari ne khala nahar al-abdi wa huwa sika sai dai nahar al-abdi ne kadai bai daga cikin rijalul bukhari amma dai amintaccen mutum ne wa ali haza fa innal hadis bi hadha al hadis wa ala haza malaci akan haka fa innal hadis bi hadha al isnad la yanzul an darajatil hasan in an kalli wannan isnadi to isnadi ne wanda duk inda ka yawa komo ba zai gaza daga darajan hasan ba wa hadis abi sa'idin qad akhrajahu ibn hibban hadisin abu sa'id ibn hibban ya fitar da shi a lamba na 4164 قال يتي أخبرنا محمد بن إسحاق ابن خزيمة قال حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم به وحسن إسناده شعيب شعيب الأرناؤوت يا كيوتة تون إسناده وكذا أخرجه النسائي في الكبرى هكا الإمام النسائي ابتدى شاشكي مؤجم الكبرى آكو أجزي نوكو شافي ندري بيدا سبعين دا سنن الكبرى با مؤجم مؤجم طبرانيني في النكاح باب البكر يزوجها أبوها وهي كارهة ƙarƙashin babin da ke bayani akan uba ne ya aurar da ‘yashi budurwa ya mata auren dole, wa kada jawwa da isnaduhul munziri, al'imamul munziri ya kyautata isnadin shi a lamba na 2,977 wasahahul albani, albani ya inganta shi fi saye targhib wa tarhib a cikin sahih na at-targhib wa tarhib juz'i na biyu shafi na 196 walal hadisi shahidin inda tabarani hadisin na da wanda zai ƙara mai ƙarfi a ruwayan tabarani a lamba na 8007 min hadisi abi umama radiyallahu anhu marfu'an wa huwa da'ifun bi marra mala ce wannan shahidin kana kallon shi kaga rauni fa inna fi sanadi abdun nur bin abdullah wa huwa kazzab wannan makadeci ne wa qala al-haythami fi zawaid جزء نوك شافي نتري بيد ستين دهدو راه الطبراني وفيه عبد النور بن عبد الله وهو كذاب وخالد بن يوسف آه سمتي فإنه يضعف فإنه ضعيف اتفاقا yace shi wannan mutum mai rauni ne kai tsaye duk malamai sun hada kan raunin shi Allah madaukin sarki ya sa mu dace subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum